أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان متى شدة وتنبير shekara ta 1437 hijira annan Muhammad alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha biyar ga watan biyu shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na biyu a cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salatu wassalam za mu tashi aya ta takwas ko aya ta takwas iz qalu la yusuf wa akhuhu habbu ila abina minna wa nahnu uswatun inna abana la fi dhalalin mubin lam aram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالوا ليوسف وأخوه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى
samu haske kalmar yakhlu din yakhlus ko waisu lakum wajhu abikum ta shagaltu da barin yusuf fuskarsa ta kauce daga kan yusuf din shine yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi sai kuma ku zamanto bayansa bayansa kamar ya bayan kashe yusuf din kauman salihina yanzu dai kun yi rashin kirki amma bayan kun kashe shi sai ku dawo ku zama mutane salihai salihai anan ta'ibina sai ku zama masu tuba wana kamar ku aikata wannan barna daga baya sai ku tuba kawai tubu ba da ma fa'altum hada ku tuba bayan kun aikata wannan mummunan aiki Allah zai yafe muku wasu suka ce yuslih amrakum al'amarin ku sai ya gyaru ai Allah mai afuwa ne mai jin kai ne a kashe shi kawai in ma ba a kashe shi ba a dauke shi a je a jefar da shi a daji arzan ta yanda kyarkeci za su je su cinye shi a huta subhanallah kaga wannan annabin Allah ne fa ake shirya masa wannan ake shirya masa wannan makaro kai ka rinka tunani kai akai yanda kake kai kai da ba kowan kowa ba kaga abu mai sauki ne a karar da kai a tafiyar da kai a daina jin ɗuriyarka to wannan kenan to bayan nan mai Allah ce قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين sai wani daga cikinsu wani daga cikinsu sai ya ce malamai suna cewa wani nan shine yahuza daman mun farfadi kamar yadda malamin tafsiri suka farfadi sunan nakinsu wani a cikinsu sai ya ce la taqtulu yusuf kada ku kashe yusuf magana kisa ni ban yarda da shi ba wasu suka ce wannan rubil din ne ba yahuza ba wasu kuma suka ce a'a shi damun ya faɗi wannan magana ne na cewa kada a kashe yusuf saboda akwai nau'i na soyayya shi kansa yana ƙaunar yusuf ɗin sauran ba wai ba sa son yusuf ɗin ba ne amma wannan maganarsa tana nuna yana son yusuf ya wanzu a bayan ƙasa abinda babansu ya yi daban kashe yusuf kuma daban so la taqtulu yusuf kada ku kashe shi ku kyale shi amma wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi a cikin rijiya abinda ake nufi da alghayaba a larabci dukkan abin da yake ya ɓoye gare ka ba za ka iya hango cikinsa ba ina irin rijiyar nan ta daji ko rijiyar nan tsohuwar rijiya da ba a iya hango ruwanta sai dai in ka leƙa ka ga duhu ta wannan ita ce gaya ba aljub ɗin rijiya to ku samu rijiya wacce take suturtacciyar rijiya mai duhu ku jefa shi kurin to aka ramkan wannan kaga ai bai da bambanci da kisan ko kuwa kusan ɗaya ne da shi da kisan ina irin rijiyar na wata suke mai buɗaɗɗen baki wanda ba a gine bakinta ba mai wawakakken baki e kururruman rijiya kuma gashi cikinta allahu alamu rijiyar da mai yasatta ma da igiya yake shiganta warai kuwa don ita ba za a iya buɗe kafa a tattaka ba sai dai mutum a ɗaure shi a jikin igiya ya rungumi igiya mai ƙarfi in ta kuskure aka ɗaura shi a igiya mara ƙarfi ta tsinke kuma zancensa ya ƙare sai dai a jefa masa wata igiyar ya jawo ta ta jawo shi to wai irin wannan rijiyar shi ya ce a jefa shi amma ya ce a jefa shi a cikin irin wannan rijiya ne don tunanin watakila ba zai mutu ba wasu idan sun zo wucewa su ɗauke shi ko su jiyo ɗuriyar ɗan adam a ciki idan mai nisan kwana ne wasu ɗauke shi su fita da shi su kai shi wani wuri shi yasa ya ce yaltaqituhu ba'du sayyarati wato wasu matafiya sai su ɗauke shi su tafi da shi kalmar sayyara wato ana nufin almusafiri matafiya yaltaqituhu ana nufin ya akhudhu wasu za su zo su ɗauke shi daga al-iltiqatu ne kamar tsintuwa kenan an an ya'khudha al-insanu shay'an min haythu la yahtasibuhu mutum ya ga wani abu inda baya tsammanin sa ya ɗauke shi ku yi haka din in kun kuntum fa'ilin idan kun kasance kun yi azama za ku aikata wannan aiki na kisa kar ku kashe shi amma ku jefa shi a cikin wato rijiya irin wannan rijiya da muka yi bayani to malamai suna bayani cewa wannan aiki nasu na 'yan uwan yusuf ya kunshi abubuwa na jarima na barna kamar haka na farko dai akwai yanke zumunci dan uwanku wanda kuke uba ɗaya dan uwanku wanda kuke uba ɗaya ku ɗauke shi ku afka shi a rijiya ko da ba kashe shi kuka yi ba kun ga kun yanke zumunci tsakaninku da shi na biyu akwai saba wa iyaye dan ubansa bai yadda a yi masa haka ba mahaifiyarsa mala tana raye ba za ta yadda a yi masa haka ba na hudu ai na biyu akwai karancin tausayi musulunci kuma ya ce mu zamanto masu tausayi masu jin kai ka ɗauki ɗan adam da ransa ka jefa shi a rijiya kuma musamman yaro ne karami a lokacin yaro karami wanda ba da wani laifi a kansa wannan akwai rashin tausayi abu na hudu akwai yaudara yaudara matukar yaudara kuwa abu na biyar akwai cin amana saboda za mu ji yadda suka yi suka yi kokari suka yi yaudar suka karbe shi daga wajen babansa abu na biyar akwai rashin cika alkawari saboda sun yi alkawarin za su dawo da shi abu na shida akwai karya a ciki saboda lokacin suka jefa shi da suka dawo ba cewa suka yi ga abin da suka yi masa ba wani abin suka faɗa ƙarya da suka yi to amma duk da wannan jama'a gaba ɗaya duk Allah ya yafe musu gaba ɗaya a ƙarshen abin daga baya za mu yi bayani kamar yadda ƙur'ani zai yi bayani duk wannan makirci da suka ƙulla to Allah ya yi musu afuwa to yanzu su an samu labarin Allah ya musu afuwa to ni da kaifa ni da kaifa kaga Allahu alamu sana abin da ya kamata mu ɗauka na ilimi da fa'ida a wannan ayar ashe ya kamata ka sani zaman duniyar nan tana buƙatar a yi a hankali dan uwanka da kuke ciki ɗaya ko kuke uba ɗaya za a iya haɗa baki da shi a yi maka illa dan uwanka da kake gani zai iya yiwa wata rana canjin rayuwa ya yi ƙoƙari ya halakar da kai to idan har dan uwanka baka da garanti da tabbas a kansa in dai har baka da garanti da tabbas a kansa to ina ga maganar wani mutum wadda ba dan uwanka ba kaga dole kai taka tsantsan ka bi a hankali akwai hadari sannan wannan yana nuna mana ɗabi'a irin ta dan adam wani lokacin ko da zamani ya sha bamban to za ga ɗabi'a tana zamantowa iri ɗaya yanzu in waɗancan mutane da suke tare da mahaifinsu annabi ne suka yi ƙoƙarin ƙulla wannan to ina ga mu da babu annabawa a yanzu a wannan zamanin da babu annabawa ina ga mu da yanzu ba a saukar da wahayi sai dai mu je mu zauna mu saurari bayani na wahayin a wani wuri ga wanda ma Allah ya azurta shi da samun ya je ya saurara ɗin to kaga duka wannan abu ne da ya kamata mu sa shi a cikin tunani kuma wato mu sa shi a cikin tsarinmu kuma kar mu yi mamaki in wani abu ya faru an samu wani ya je ya kira 'yan fashi da makami sun zo gidan dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya da makamai daga baya aka bincika aka gani dan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya wannan aiki an samu ɗa ya je ya gayyato 'yan fashi da makami ya kawo su gidan babansa ya ce ku lokaci arziki in ya mutu ma ci gado idan bai mutu ba abinda kuka samu ni kuma za ku bani abu kaza duk an samu a ƙasar nan ana yi malaman tafsiri suka ce sun yi niyyar su kashe yusuf amma allah ya tsare su ya hana su su kashe shi ta hanya mafi sauƙi ya ba su tunani wani daga cikinsu babba daga cikinsu ana cewa yahuza ɗin nan shine babba shine ya fi girman shekaru a cikinsu yawan shekaru a cikinsu ya tsare su ya tsare shi ya tsare shi bai mutu ba ba a kashe shi ba sannan su kuma ya tsare su da sun halaka dan da sun kashe annabi kaga sun halaka duk da za a ce lokacin bai zama wanto annabi ba to wannan kenan ga ra'ayin waɗanda suka ce annabawa ne waɗannan mutane duk wannan labari da ake faɗa da wanda za mu zo mu ci gaba da bayani ya faru ne kafin a da su su zama annabawa don bai kamata bayan mutum ya zama annabi a ce ya aikata wannan aikin ba wannan suka ne kenan ga janibi na annabta so ya kamata in mun ɗauki ra'ayin da ke cewa waɗannan mutanen annabawa ne to gaskiya kafin su zama annabawa ne wannan abubuwan ya faru kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama to wannan kenan to bayan nan kuma me suka ce malam قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون سيسكتشي يا بابا يا بابانا هو يا بابا مو ما لك لا تأمنا على يوسف me yasa ba za ka amince mana ba akan Yusuf ka aminta ka yadda da mu me za mu masa ba za mu masa komai ba me yasa ba za ka amince mana ka ba mu shi mu tafi da shi ba wa inna lahu lanasihun kuma lalle mu masu nasiha ne a gare shi ka sake shi ka ba mu shi ka ba mu dama mu tafi da shi masu kula ne da shi shine wa inna lahu lanasihun duk wanda aka ce mai maka nasiha ne to ai kaga ba mai cutar da kai bane to wannan shine kalmar yaudarar da ta fito yanzu wanda za a kashe shi ya kamata a ce nasiha za a yi masa kalmar annasiha a larabci tana nufin a nan gurin alkiyamu bil maslahati mu za mu tsayi ne akan kula da maslaharsa ko kuma za mu taimaka masa ko kuma mu masu tausasa masa ne shine nasihuna atifuna kenan za mu tausasa masa ba za mu cutar da shi ba za mu kuma mu tsare shi me yasa ba za ka ba mu shi ba malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun a nan gurin malaman masu kira'a um, kamar yadda aka ce a kirar abu jafar ya karanta babu ishmami riwaya ce kuma daga nafi'u malaman tajwidi masu qur'ani sun san ishmam ishmam shine in ka zo karanta zaka dan bakinka za a gani haka malaka la ta'manna manna kaman manuna kaman ka ce manuna amma zaka dan motsa bakinka leɓenka za yi gaba haka to akwai wanda suka karanta bila ishmam sauran malamai kuma sun karanta da ishmam ad-damma fi nun kenan malaka la ta'manna kaman zaka dan jefa wata damma ne akan wata nu'ara da baka fade ta ba an-nun al-mudghama kai mata idgami a ishara ne zuwa ga damma kawai shine ishmamin kai ishara zuwa ga damma ba tare da imhadi ba yawa asalin kalmar malaka la ta'manuna ne binunaini malaka la ta manuna to amma wannan nunin al'ula mai damma din ishmami ake mata a kira sauran malamai ba za a faɗe ta ga baki ɗaya ba sai dai dan baki za a faɗe ta malaka la ta manna a ji a murya ba za ka ji alamar akwai wata nu'ara da damma ba a ji amma in za ka kalli bakin mai karatun to za ga alamar ishmami din shine ake ce da shi ishmam a ilimin tajwidi ma'ana za ka dan ishara leɓen bakinka ka nuna kamar wata nu'ara da zan mani malaka la ta'manna ala yusuf bakinka za ka dan miƙe haka shine ishmami wa inna lahu lanasihun amin to wannan kenan yanzu kun ga mun zo gabar maganar daga sun suna lallaban baban nasu kenan an ɗauki wacce shawara na aje a jefa shi a rijiyar kuma ba a gaya uban ba to yanzu gashi nan an yi ittifaki za a kai shi a afka shi a wannan rijiya amma yaya za a yi a karɓe shi tunda shi kullum yana nanake yana makale da babansa babansa yana son sa dan baba kenan an gane ko ta yanzu ga sun zo wajen mahaifin ya baban mu yasa ba za ka amince ka ba mu shi mu tafi da shi ba ai ba wani abu mu ai za mu kiyaye shi ai za mu tsare shi to bari mu ji me mahaifin zai ce
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
sai suka ce da shi ka turo mana shi arsilhu ma'ana gadan ka aiko mana shi yarta wa yal'ab turo mana shi gobe mu tafi da shi zuwa sahara ya je ya yi kiwo shine yarta ka ba mu shi mu tafi ya je ya yi kiwo wa yal'ab kuma ya wasa tun da yaro ne wa inna lahu lahafizun kuma wallahi mu lallai mu masu kiyaye shi ne ba za mu bari ya cutu ba da Allah ku duba maganar da suka faɗa wa dattijan nan ai dole ma ya ɗauke shi ya ba da shi ka ba mu a wata kira'ar kirar abu amr da ibn amir an karanta shi da nun ne yarta din sai suka karanta wato narta wa jazmil aini narta arsilhu ma'ana gadan narta wa nal'ab mu je mu yi kiwo mu yi wasa tare mutanen kuba kuma suka karanta da ya'un arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab kamar yadda arama ya karanta mana bijazmil aini kenan yarta wato shi yusuf din kenan wa yal'ab wato shi yusuf din kenan akwai kira'ar yaqub shi kuma ya karanta narta wa yal'ab ka gane narta'u mu kiwo wa yal'ab shi kuma yayi wasa mu ne za mu yi kiwon shi kuma yayi wasa a kirar yaqub kuma duka dai bi sukuni ain wannan kenan wasu malaman suna cewa kalmar rata abinda ake nufi al-ittisa'u fil malaz wato fadadawa da yalwata wajen jin daɗi shi yasa laraba suke cewa rata'a fulanun fi maliki idan an faƙahu fi shawatihi idan mutum ya ɗauki dukiyarsa ya zuba ta a cikin abin da yake sha'awa akan ce rata to a nan gurin kenan a wannan fassarar me za mu fassara narta ka ba mu shi za mu je mu ji daɗi mu ci abinci mu more mu yi wasa na tana'amu wa na'kul wa nashrab wa nalhu wa nanshab ina fata ana fahimta kenan anan ba ana nufin kiwo ba ne in mun fassara wannan arrata na wato morewa da jin daɗi da shakatawa shine ake nufi kaga dai dai ma'anar duk zai iya hawa ko ba haka bane ba duk zai iya hawa na'am wa inna lahu lahafizun kuma lallai mu masu kiyayewa ne masu tsarewa ne gare shi to sai ya ce me kuma قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون
yanzu kaga kaga mutumin da za a dauke shi a kai shi a kashe shi ana cewa wai wai za a kai shi ne aje a aji daɗi da shi ya yi wasa ya tsalle-tsalle kaga abun akwai bambanci mala nesa ba kusa ba sai suka sake cewa ai bayan sun faɗa haka sai shi mahaifin sai yake cewa qala inni la yahzununi an tazhabu bihi ni yana bakanta min yaqubu yake faɗa abu ne mai bata min rai kuma abu ne da ba ni jin daɗinsa kuma ba zan ji daɗinsa ba la yahzununi daga alhuzun ne an tazhabu bihi ku tafi da shi yani yahzununi zihabukum bihi tafiya da shi da za ku yi zai bata min rai a nan ana nufin alamul kalbi raɗaɗi zai ji na zuciya da firaƙul mahbubi da kuma rabuwa da wato masoyi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu kuma ni ina jin tsoron ku tafi da shi kiwo din nan ku tafi da shi sahara kada kyarkeci ko kura ta cinye min shi akwai dan fashin baki da zamu yi a cikin nan wa antum anhu ghafilun alhali ku kuma a lokacin kuna rafkane kuna gafale ku tafi kuna bacci kyarkeci ta zo ta lallaba ta ware shi shi kadai ta cinye shi ni ina jin baran ji daɗi ba ku ɗauke shi ku tafi da shi a nan gurin malamai suka ce ayan nan kanta tana nuna lallai tabbas annabi yaqub Allah ya jarrabe shi da son wannan bawan Allah Yusuf saboda kaga duka yayansa ne gaba daya kuma duk tare za su tafi inda za a je din amma sai ya ce shi fa yana bakin ciki da ji bacin rai a ɗauki wannan yaro a tafi da shi to ai sauran ma duk za su tafi ko an tazabu bihi kuma wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu ina jin tsoron kada kura ko kirkeci ta zo ta cinye min shi a'a ita kurar ita kirkeci in ta zo mutum ɗaya za ta ɗauka ta ci to a iya cewa ya saboda shine yaro shine karami a cikin suna makamancin wannan so duka wannan yana nuna lallai annabi yaqub ya yi zurfi matuka akan san yusuf wannan yana nuna yusuf lalle babansa ya nuna masa wata kauna ta musamman ta daban sama da kaunar da ya nuna wa sauran yaran wanda wannan ta sa su kuma suka ɗauki ƙiyayya suka ɗora masa na cewa ma bari su raba shi da duniyar gabaki ɗaya to bayan nan malam ya faru
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون sai suka ba baban amsa ƙalu suka ce la'in akalahu dhaibu in ku lallai kyarkeci ta cinye shi wa nahnu usba alhali muna nan taron jama'a shine usba jama'a da ta kai goma ko ta kai goma sha ɗaya inna idan la khasirun to lallai idan a wannan yanayi to mun zamanto masu hasara kuma mun zama gajiyayyu da ifai masu rauni yaya ma za a yi mu ɗauke shi mu mutum goma mu bari kirkeci ta zo ta ware shi ta ɗauke shi ta cinye shi gaskiya ya baba mun yi haka to ai mun yi asara suna nuna ai haka ma ba za ta yi ba to suna ta jejinsa a matsayin sa na dattijo su kuma suna masa maganganu irin na yara matasa samari da dabaru irin nasu to me yace daga baya فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
الله يتشي فلما ذهبوا به يا عندس كتفدشي شيوا yusuf to kenan kaga qur'ani yana da uslubin takaita zance kaga ba a ce to yanzu gashi an ba da dama ya ce to ku dauke shi ku tafi da shi ba a sai aka takaice mana shi kenan ya ba da dama ya yadda kenan sun gamsar da shi yayin da suka gamsar da shi za su tafi da shi suka ma tafi da shi zahabu bihi yana yaro shi kuma yusuf bai sani ba wa ajma'u sai suka yi ijma'i suka dauki niyya azamu suka dau azama an yaji aluhu fi ghayabatil jubbi wannan dai niyyar tasu ta farkon nan cewa za su jefa shi a wannan kwararrumar rijiyar to za su je su afka shi suka ce sun yi ijma'i kawai aje a jefa shi fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi to sun shirya sun kimtsa za su je su afka shi Allah ya ce sai muka yi mai wahayi auhaina ilaihi muka yi masa wahayi muka sanar da shi cewa latunabbi annahum bi amrihim hadha wallahi zaka zo ka ba su labari akan wannan lamari nasu wa hum la yash'uruna alhalin su ba su sani ba daga nan Allah ya bashi garanti kwantar da hankalinka za su jefa ka a rijiya amma za ka zo ka ba su labarin ya aka yi ma suka jefa ka din za su yi mamaki ba san kai ne ba kai din da aka jefa a rijiyar kai za ka zo ka ba da labarin ga kullin da aka yi maka kuma Allah ya kwance maka shi kaga wannan daga nan ya nuna cewa ya zama mai annabi daga nan kuma an nuna masa cewa kada ya damu makirci da za a kulla masa insha Allah ta'ala Allah zai kiyaye shi Allah ya yi wahayi gare shi wannan mafarki naka da kai da ka ba wa babanka labari da baban naka ya ce lalle Allah ya zaɓe ka wa kadhalika yaji tabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil ahadith kaga zai tabbata kenan Allah zai kubutar da kai Allah zai baka nasara har ma ka zo ka ba su labari la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'uruna su sani ba lokacin basu ma gane kai din bane za su ce anta yusuf yanzu kai ne yusuf zai ce ana yusuf wa hada akhi ni ne dai yusuf din nan da kuka jefa shi a rijiya wannan kuma dan uwana ne Allah ya riga ya mana ni'ima yan uwana wannan abin da yake nunawa duk wanda zai je kulla maka makirci a gefe baka sani ba kana ta harkokinka matukar ka riƙe Allah tabaraka wa ta'ala to insha Allah kana da wata kariya daga ubangiji da zai maka za su yi ta kulle kulle a kanka su yi Allah ya kadar su yi Allah ya kadar su yi Allah ya kadar su masu gajiya ne Allah kuma baya gajiya za su yi ta yi har su gaji amma duk ranar da suka farka za su yi din Allah kuma ya alƙawari zai kare ka yanzu Allah yana nuna mana bayin Allah na kwarai Allah yana ba su kariya to ka ɗauki wannan abun ka ɗora shi a kanka ka ɗora shi a kaina ka ɗora shi akan wani da wani wallahi idan za a baka labarin akan makirce-makirce da kulle-kulle da ake yi maka a rayuwar nan Allah yake kadar maka to da ina jin sai ka zuba ruwa a ƙasa ka sha dan godiya wa ubangiji kuma addu'a tana da muhimmanci a rayuwa addu'a kwarai kuwa ka yawaita yin addu'a Allah baka kariya waɗannan mutanen da kake rayuwa da su akwai buƙatar ka yi addu'a Allah raba ka da sharrin su kar ka manta waɗannan mutane muna tattauna akan su ana ta cewa wasu suna cewa annabawa ne ko ka ba su zama annabawa ba amma babansu ba annabi ne a gidan annabta ba suke to ina ga mu da muke rayuwa in ga ma barkate sannan kuma duk wani wanda Allah ya bashi wata dama ya bashi wata ɗaukaka ko ya bashi wani matsayi a rayuwa to ya sani dole ne Allah zai jarrabe shi da makiya ɗan rufin asirin nan da kake da shi wallahi wani baya so ana ganin ka lafiyar ka kalau zaka ci zaka sha da dan rufin asirinka wani baya so zai je a ransa wai saboda me wani zai samu daukaka saboda me wani zai samu matsayi sama da ni dan me yasa wani ya mallaki kaza ni ban mallaka ba dan me yasa wani Allah ya bashi ilimi ni bai bani ba dan me yasa jama'a suke son wani ni ba sa sona me yasa wani shi ake saurara ni ba a saurara ta me yasa wani yana da kaza yana da kaza ni ba da kaza me yasa wani yana da shaguna ni ko nawa guda ɗaya ma ya gagara me yasa wani kasuwancin sa yana habaka ni ko nawa baya yi me yasa wani abokina ne tare muka tashi bai fi ni komai ba amma yanzu ya zo ya fi ni da kaza wallahi za su yi ta kokarin su kulla maka makaru su yaƙi ka kuma duk yanda mutum ya kai ina gaya muku komai mai da kake da kashi da ji baya wallahi sai an samu wani da baya son ka idan ma ka ji a ranka wai kai din nan wai normal wai a ni ba da matsala da mutane a Allah dai bai nuna maka wanda kake da matsala da su ba wataƙila matakka ma ba ta son ka matakka ma la Allah ba ta son ka so take Allah ya maza maza ya kifar da kai su cinye gadan ta yi ta kaba ta aure wani so ya kamata mu tsawaita mu tsananta addu'a a rayuwar mu yan kwana kuma irin wannan kisoshi ana karanta su ne don mu ɗauki izina idan har annabin Allah ka duba abin da aka yi mai a tukwikwe mutum a jefa shi a rijiya yanzu kai a ɗauke ka kai ka daji a je a afka ka a wata rijiyar da take a daji subhanallah mai bala'in zurfi ai kawai mutuwa ce ta zama kuma mutuwar ma ta wulakanci kana gani zaka mutu wahala ta kashe ka waye ya isa ya kubatar da kai in ba Allah ba sai Allah sai Allah kamar wani bawan Allah ne ana ba da labari wai 'yan fashi da makami suka tsare mota a irin hanyar lagos din nan wani guri mugun guri daji ba kowa yake iya shigarsa ba barayi suka tsare mai kwan ya tsaya su kwashi abin da za su kwasa in ma duka ne su daka shi sai ya ruga da gudu ya shiga daji kowa aka fantsama gudu gudu daji a cikin gudun ne ya je fada cikin wata ciyawa ashe wata wani mugun kwari ne da bai da iyaka ciyawa ta tsiro ta rufe wurin gaba daya yana tsunduma ya yi ta tafiya Allah ya baro kan sani nisan yana zuwa yana fadawa sai ya tarar da wani mugun maciji maciji irin na irin maciji na mai baccin nan kasa katuwa ta fi shi ma girma ta fi mutum girma ya ganta tana natsa tana bacci to ita kuma dogon bacci an ce sai ta sati biyu tana bacci Allah ya taimake shi tana bacci idira a gefenta da yake nauyin bacci ne da ita bata ji ba ba kowa ba komai ga ruwa ga kwazazzabo ga mai Allah ya ajiye shi a gefe ga maciji nan babu matakala ba inda zai taka kaga mutuwa ta zo masa karara ya ƙara taka kafan sai fada wani ramu ga ƙarfi ga lafiya amma babu dabara wannan shine la haula wala quwwata illa billahi kenan al-ali azim to ya aka yi lokacin za a tuna da Allah lokacin za a yi zikiri akramaka Allah lokacin za a yi addu'a lokacin za a yi salati duk wani abin da zai iya tunowa na yaban Allah da miƙa kai ga ubangiji sai da ya yi shi ga wayarsa caji ya kusa karewa saurayen ka daya ka sanya aka fitar da wannan sai da ya kwammace dama ya tsaya barayin nan sun kashe shi ma in ma kisa ne ko su dake shi ko sun mai tama da yake Allah ya so kubutar da shi Allah ya kaddara ya buga waya kuma ba a ɗauke network ɗin ba a wurin ya buga waya ta tracing kamfanin waya suka zo aka yi ta tracing aka shiga dajin aka ce to yana nan aka yi tabi aka yi tabi aka yi tabi sai da aka zo daidai wurin amma dan adam bai shiga ba dole sai da ana buga masa waya ana aka zira masa aka jefo masa igiya da igiya suka jefa masa da kugiya suka aka ce daure kanka ya daure kansa yana yi a hankali ga ga abar tana nan tana ta bacci ita kuma kaga wannan a lokacin zai addu'a Allah kara mata dogon bacci aka aka fitar da shi wataƙila yana rayuwa Allah wataƙila ya kai masa labarin wannan karatun wataƙila ya ji a nan gurin misali ne yake buga mana diyanda diyanda ka kai ko kai kanka ne ka kai kanka halaka idan Allah madaukin sarki ya so sai kubutar da kai kuma duk yanda wani zai shirya maka makirci ko ba ka bane ba insha Allah tabaraka ta'ala Allah sai ya kare ka Allah zai tsare ka muna fatan Allah ya tsare mu da makircin masu makirci ya Allah duk wanda zai shirya mana wani abu ba mu sani ba Allah ka zama wakilin mu ya Allah duk wanda zai yi wani zance ko wani rubutu ko amfani da wani makami ko makalewa a wani wuri ko shirin wani makirci ko da rana ko da safe ko da daddare ko da yamma ko da yaushe ya Allah anta hasbuna wa ni'mal wakilu ya Allah kai ne ka ishe mu kuma kai ne wakili Allah ka ba mu kariya ka rinka yawaita yin wannan addu'ar ko sun shirya wallahi sai dai su zo Allah ya tabar da su za su ta mamaki sai ya abun ashe Allah ne yake ba kariya amma sirrin abun kai kuma ka rike Allah sirrin abun karka yadda ka fusatar da ubangiji sirrin abin kada ka rinka zuwa kana aikata abubuwan da Allah baya so ka yi iya kokarin ka wajen bin Allah da kyautata alaka da ubangiji shi kuma Allah sai ya tsaya maka bayan nan kuma me ya faru malam وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
akwai a ƙarin haske da malamai suke ta ƙoƙarin yi ba daɗi haka dai suka afka shi a wata riwayar aka ce suka cire masa riga su tura shi haka tsirara yake ce ya koyan wana ku ba da riga ta rufe jikina ku ba ni riga ta in rufe jikina eh suka ce da shi ka kira rana da watan da kai mafarkin nan su baka sai ya ce ni ban ga komai ba kawai suka afka shi fada wannan rijiyar wasu malamai suka ce a guga suka daura shi daure shi da igiyar guga suka zira shi iya ji iya gani suka sake shi da ya shiga can sai suka baro shi da shi da igiyar gaba daya
ya yi ta kuka yana ta kuka da ya fada bai fada cikin ruwa ba a rijiyar akwai wani dutse a gefe tun da kogo ne sai ya fada akan wannan dutsen sai ya zauna a kai suka leƙa sai suka suka suka ga lalle dai ya fada rijiya tunda tana da bala'in zurfi ba makalewa a wani guri ba malaman tafsiri suka ce ya kwana uku a cikin rijiyar nan da ya kwana uku a ciki haka aka kawo abu hayyan irin wannan kisoshi ya ce waɗannan labarai ƙur'ani bai kawo tafsilansu ba in gane sannan ba a same su a wani hadisi ingantacce ba sai dai kawai suna ƙoƙarin malamai su bayanin yadda hakikanin surar abin yake zai iya yiwa haka ne zai iya yiwa kuma watakila a samu kuskure wana makamancin wannan so abin da aka fi damuwa da shi a mai da hankali ga abin da ƙur'ani ya kawo kuma a takaicu akan lafazin da ƙur'ani din ya zo da shi to bayan sun jefa shi ya yi wannan kwanaki za mu zo mu yi bayani nan gaba sati mai zuwa to ya aka yi ya fito daga ainihin wato rijiyar to shine nan Allah yake cewa waja'u abahum isha'an yabkun sai gashi sun dawo wajen babansu isha'an a lokacin sallar isha'i bayan magariba kenan kawai sai suka fara yin kuka gaba ɗaya suka fashe da kuka kukan ba da hanzari cewa fa gaskiya sun yi kuskure sun yi kuskure sun tafi da yusuf kura ta cinye yusuf alhali kuma ba kura ce ta cinye shi ba ka duba malam itizarun bil kadhibi kenan a wata riwaya aka ce yaqubu alayhi salam ya ji kukansu da karansu kafin su kare so gida duk suna ta kuka yazo ya ce yaya me ya same ku ya ku yayana hal asabakum fi ghanamikum shay akwai abin da ya same ku dabbobin ku ne kuka samu matsala ko wani abu suka ce a'a sai ce to me ya same ku ya duba bai ga Yusuf sai ce ina Yusuf ina Yusuf to sai ce me
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين cewa da ina Yusuf din nan sai suka ce lokaci yayi abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya rangwanta mana sai wani sati insha Allah za mu fassara kaluya a bana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusuf wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh